الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته wannan bayan Allah take cewa malam assalamu alaikum Allah ji gan iyaye malam ni ne nake tare da yaran marayu ina so ka taya ni da addu'a hankalinsu ya koma karatun islamiyya da na boko da kuma zama wajen sana'arsu don allah malam sai na sha fama da su suke zuwa makaranta kuma marayu ne to wannan marayu allah shirya da su allah ganar da su kuma in dai maraya ya zama ya kaucewa hanya ai an samu matsala da haka muna miki addu'a allah ya baki mafita mala ina da tambaya kamar haka ni ce na samu ciki kafin na yayi yaro na sai uwar mijina ta sa ni a gaba wai ai ita ɗanta ba shi da hali ga shi ya auri akuya ai daman awaki aikinsu kenan haihuwa har ta kai ga ta sa sai da na zubar da cikin nan malam me hukunci na a tayan da addu'a yanzu wannan kin ga ta fada hannun uwar miji mara kirki kenan wanda kullum muke muke ta magana a kansu yanzu ke ina ruwanki dan matar ɗanki ta ɗauki ciki sa ido ina ruwanki ki addu'a mana Allah ya ba wa ɗanki mata mai haihuwa wannan ba daidai ba ne wallahi ke kuma abin da nake son gaya miki in wauta kike ji da shi a rayuwarki to wata ran a kokarin zubda-zubda cikin nan za ki je ki tafi da ranki ai kar ki yadda wata tsohuwa ta sa ki zubar da cikinki kuma ba ta da haƙƙi ko mijin ba da haƙƙi ya saki ina ruwanki da ita ta faɗa ki ce ba komai a miki addu'a Allah sauke ki lafiya idan ba za su iya rike cikin ba su bar ki je gidan iyayenki su rike miki cikin ki kai ba wannan din da kika zubar watakila shine mai ceto mai jin kai daman ku a nan garin haka kuke uwar miji sai ta sa matar ɗanta ta zubar da ciki kuma shine kuka ce mu gaya duniya yanzu a zo aure a zo nan garin to gashi yanzu yanzu ba a je ko ina ba to Allah shirye ta wannan ba daidai bane kin aikata laifi kuma karki sake mata da'a la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq mallan ina neman addu'a ina karatun alqur'ani yafi shekara 15 na gagara in haddace in hada baki mallan kamun addu'a Allah ya bani basira albarkacin wannan wata na ramadana Allah ta ce kuma Allah ya yaye min ɗawainiyar rashin lafiya wanda ba na iya yin wani aiki na lada a watan ramadana mana wata na da ciwon da baya bari mata aikin lada a watan ramadana ke kuwa da ciwo ne wannan ga aikin lada nan kina yi ga cikin zo karatu ba a faɗan haka malam yaushe ake ganin menene yaushe ake ganin daren lailatul qadri daren lailatul qadri ana ganin sa 21 ga wata daren 21 ko da 23 ko da 25 ko da 27 ko 29 kawai dai a takaice wasu malamai suka ce a cikin daren nan kwanaki goma na ƙarshe anan ake so a raya daren a ta sallah a ta karatun ƙur'ani bacci dai a'a a ta yi daren nan a tashi a ga ana ta sallah ana karatu ana ibada ana addu'a to an in kin yi wannan a cikin waɗannan kwanaki goma to kin ga daren kadare kuma za ki dace kuma wannan larura da ke da shi na karatun ƙur'ani shekara goma sha baki iya ba akwai alamar tambaya ban san ya za a yi ba ki samu shugaban 'yan hizba zan yi mata magana za a taimaka miki watakila baki baki ci sa'ar malami bane ko baki bi hanyar da ya kamata ki koya ba amma ba a ba a wannan shekaru ba a yi hada baki ba ko mun dakikancin ki kuwa ki samu yar hizba ma shugaban yan hizba ki mata magana za su za su ga yadda za su taimake ki insha Allah muna da makaranta za a saki malam da fatan ka tashi lafiya Allah ya ji kan iyaye ya saka su aljanna amin sannan muna godiya da karatuttukan da kake mana Allah ya saka da alkhairi ya ya kuma samu mu fi amfani da shi amin malam mun samu sabani ni da mijina idan alkhairi ne zamana da shi Allah ya tabbatar da shi idan kuma ba alkhairi Allah ya zaba mana abin da ya fi alkhairi malam yanayin abinda yanayin abinda bai dace ba wanda addini ya haramta sai muka yi zama ya ce idan ban daina sa masa ido ba to duk matakin da na ga dama na ɗauka kawai kuma wallahi malam bai daina wannan abin da yake yi ba shi ya halatta in biya shi sadakinsa in fanshi kaina to baki faɗi wani laifi yake yi ba amma dai yana da cikin ladabin tambaya kin rufa mijinki asiri Allah ya saka miki da alkhairi amma da na san girman laifin to shi zai taimake ni in iya baki amsa ko ki rabu da shi ko ki haƙuri da shi wannan laifin da yake miki za a iya haƙuri a zauna da namiji yana wannan laifin ko ba za a iya haƙuri da shi ba ki karɓi lambar waya sai ki kira ni sai ki min bayani kin ga kan na zo na baki fatawa in ce ki kashe auren ki kuma wataƙila abin bai kai ya kawo ba amma in na ga babban abu ne zan duba na ga me maslaha da amfani ko a nan ramadan ko bayan na koma insha Allah bayan sallah za ki iya kira kike ta haƙuri sai kin ga na ɗauka sai mu yi magana Allah ya saka da alkhairi ta ce malam da ƙarshe na maka addu'a Allah raba karshen makiya kuma ya sa ka fi haka da kuma albarkaci rayuwanka tare da iyayenka amin wannan baiwa Allah ta iya magana duk yadda aka yi mace ce mai tunani mai ƙoƙari mai sani ya kamata ta shiga wani yanayi ne da bai da daɗi kawai Allah ya yi mata Allah ya baki mafita uwa. malan da fatan an sha ruwa lafiya a'a ruwa kan ban sha ba sai an jima kuma Allah ya sa haka amin malan ina ina taya ka murna na samun ci gaba zuwa matakin profesa Allah ya ƙara ilimi mai albarka Allah ya saka ka gama da duniya lafiya ban zama profesa ba associate profesa ne Allah saka miki da alkhairi kuma ba komai ba sai kin rubuta ba kin yi addu'a ko baki ga mun ba ma ba komai Allah ya sa mu samu babban matsayi a lahira eh na lahira shi yafi kowanne muhimmanci wannan na duniya ne suna ne kawai na takarda amma mun fi son mu samu matsayi a wajen Allah sama da matsayi a wajen mutane amin ta ce malam ga sadakan naira 500 a saka asusun marayu malam ina roƙonka taya ni da addu'a a na samu matsala a kan satifiket ɗina ne na diploma kuma matsalan daga makarantar ne na yi na yi na yi yanzu dai ya kusa shekara biyu amma har yanzu shiru malam na kashe kuɗi yadda ya kamata kuma akwai wani shi ma amma shi da yake akwai wanda ya ya tsaya masa an gyara mishi nashi malamin akwai taimakon da za ka yi min bayan addu'a ina bukata to Allah ya miki albarka Allah ya taimake ki a samu uwa malam usman murshid bayan na tafi yanzu dai ba da lokaci yanzu amma bayan sallah malam usman sai ya kira ni sai a mana bayanin meye matsala kuma wace makaranta ce da ikon Allah da ikon Allah zan yi iya ƙoƙarin damar da Allah ya bani zan taimaka miki matukar akan gaskiya kike ba ke kika saba doka da oda ba zan taimake ki in Allah ya soya da ki karɓi certificate ɗinki ki je ki ci gaba da amfani da shi Allah ya saka ga naira 500 ɗinta ta hidimar marayu Allah ya saka wani bawan Allah shi ma gashi ya ko yadi biyar ya ce a ɗinka wa marayu gashi nan Allah ya ɗinka maka a gidan aljanna Allah ya baka abin da kake so Allah kuma ya biya bukata duniya da lahira waje za kuma lawa kaira na sai abu na gaba ina ina sunan nikin abu nan ku me yasa an ce ayi abu ba ku ayi da wuri ina list din muna da baki yan da suka zo mana su hajiya amina osi da jama'a ta gaba daya daman sun yi alkawari dara-dara a ba da kyauta wa marayu su da yake daman suna son marayu to yau ma dai ga sunan sun kawo mana ziyara Allah ya saka musu da alheri Allah ya ba su lada damun kuma duk shekara su suke daukan nauyin bawa waɗannan yara marayu kyaututtukansu so muna muku sanda zuwa ajiya amina da ke da tawagar ki gaba ɗaya Allah ya ba ku lada Allah ya saka muku da duka alheri a za mu yi amfani da damar nan yanzu yanzu musallami a marayun da suke gabanmu da ikon Allah ta baraka wa ta'ala a zan gaishe dan uwa a malam salihu wanda yake jagorantar tafiyar su akwai yaranmu marayu maza da ba mu kammala ba su ba su malam salihu muna son ka tsaya a nan za mu miƙa maka a ka girmama yaran nan su ga sun karɓi kyauta a hannunka Allah ya saka akwai wata baiwa Allah ta miƙo hijabai jiya ma an kawo wasu so Allah ya mata albarka kuma muna godiya ga yaran marayun nan suna zaune ga sanan a dama na da hagun dina duka suna nan so Allah shi albarka kaga kula da aikinka ka ba su sai wannan a gurguje za mu yi insha Allah muna neman Ibrahim Umar Bakasi ina Ibrahim Umar Bakasi ina yan hizba manya yan hizba a buɗa musu hanya da Allah a wurin nan na mali ibrahim umar bakaji gashi mala buɗa masa a takbir Allah ya albarka muna neman muhammad muhammad anguwar tebur muhammad muhammad anguwar tebur muna neman muhammad abubakar unguwar tiki ina muhammad muhammad unguwar tebur bismillah takbir wai ina littattafai na ne na yan kabbara ne yau ba a kawo ko ba a so rinka ba su ne to ya za a yi mana haka shi ne ko ba a so rinka bayarwa ne yawwa a dala ina so ne wata tunatarwa kuna ji na? kuna son wannan abin ya ci gaba kuna so mu ci gaba da taimaka marayun nan to ku ba mu haɗin kai ku rinka yin gaskiya ni na yi mamaki nake tambayan abdukala na ce yanzu waɗannan yaran gaba ɗaya a garin nan a cikin garin nan duk iyayensu sun mutu yaro wajen ɗari biyar misali to sai daga baya 'yan hizban nan kun yi yawa a nan kun cika mana nan wannan yaran duk su bannan gurin ku zazzauna a cikin su ku ba su wuri da an kira wani ku dago shi ku a bannan kun yawa nan a kula mun da bayan marayun nan kada kaga mala bayan marayun nan kar wani ya zo wata ta zo ta tsaya mana a bayan su ta tashe su ku tsaya a gurin ku ku hana tsayawa kar wata shiga wurin wato abun tausayin shine sai mace ta je da ƴaƴanta da ubansu da wadata kawai sai ta kawo shi sai mai mai ɗinki ga wasu marayu suna ta mana kuka ana ta bin mu gidajenmu da su marayu ne na gaskiya amma abin mamaki wasu sun zo sun ba da sunan 'ya'yansu an ɗinka musu to wannan kaya dai kayan maraya ne kuma Allah ya faɗa alladhina yakuluna amwalal yatama zulman innama yakuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira wanda suke cin dukiyar maraya da zalunci wuta suke ci da haka duk wanda ba maraya bane uwarsa ta kawo shi ko aka je aka gayyato masa mana shi wani ma ubansa da shagonsa wani ubansa ma'aikacin gwamnati ne wani kaza wani kaza saboda son zuciya irin na malam bahaushe ba fulatani to idan na gane ana yin rashin gaskiya to za mu daina yi sai mu rinka yi a ɓoye mu bi gida-gida da muka san akwai marayu sai mu rinka zuwa mu ba su amma ba za mu rinka zuwa muna ɗaukan nauyin 'ya'yan masu ƙarfi duk da dai taimako ne shi ma ana kawo mana yara da iyayensu kuma ana hana marayun su samu ba Allah ya ba ku ikon gyarawa yan hizba a daidaita mu wannan gurin hayaniyar nan yayi yawa anan to a buɗa musu hanya a buɗa musu hanya kun fahimce ni ko to a rinka kula sosai duk wanda aka ga ba maraya bane a gaya wa abdukala wannan ba maraya bane a goge sunansa eh ibrahim muhammad bakasi mu zo mu ta muku kabbara ba marayu ba al'amin mai gari a salihu abubakar unguwar tike ga al'amin amin abubakar ibrahim bakasi wai wai salihu gashi a takbir Allah ji kan iyayenku Allah masu rahama ibrahim amadu kan bariki wannan yaron kun ajiye mana shi hanya ibrahim amadu kan bariki malam gashi abdulaziz sunusi tsohuwar fuloti muhammad abubakar jauro musa waye kai abdulaziz sunusi na'am muhammad abubakar a takbir ga national a usman umar unguwar makaranta ya ni da kayana zan ce a kawo wani ya ce na a kawo ce wata magana nuruddin yusuf unguwar bakasi ga nuruddin mai kokari a abba jungudo unguwar black market abba jungudo black market usman umar unguwar makaranta Muhammad Yunusa unguwar tsamiya saura kuma unguwar gwaza da dankali Bashir, Bashir Yunusa tsohuwar fuloti Usman Umar unguwar makaranta kai waye eh Bashir Yunusa to masha Allah Allah ya ji kan iyaye Muhammad Yunusa fa ina Muhammad Yunusa Usman Umar at-Takbir Muhammad Yunusa unguwar tsamiya saura kuma unguwar leman tsami da ayaba ina Ibrahim Musa unguwar Jaura Musa Jibrin Umar unguwar Bakasi waye ha Ibrahim Musa a takbir sai wa Jibrin Jibrin Umar a takbir har yanzu muna neman Muhammad Yunus unguwar tsamiya muna neman Al-Amin Muhammad unguwar bare Allah sa dai ba bari suka yi ba aka samu su baren nan Alhaji Adamu to wannan marayan shi kuma alaji ne ba unguwar lakka adamu Al-Amin Muhammad malam bismillah Alhaji Adamu at-takbir ina maman Muhammad Yunusa to bismillah zo ki karba idan kin je in kin je ki gaida babanku kin ji yawa kice ina gaishe shi ta ce to ta ce to ko baban yana nan kenan aliyu ya'u unguwar waziri malle ai da haka muke ganewa wani yaro maraya ya zo bara zai karbi kyauta na ce babanka yana lafiya ce yana nan kalau na ce to in ka je ka ce malam abdullahi yana gaishe shi ya ce to zan gaya masa amma ya zo karban ashe uwarsa ce ta zo ta jona mana shi karfan kafa kenan aliyu ya'u waziri malle Muhammad Umar unguwar bayan sakatariya ko sai na ce unguwar su hajiya amina osi nan ka yi haƙuri wannan waye turo su kawai suke a Muhammad Umar bayan sakatariya wannan ɗan ɗaga shi ɗan ƙarami ne ɗaga shi sama Allah ji kan iyaye a bawa maman fakar wani ya wufce masa fa sani maina unguwar alhaji yarima a takbir abubakar muhammad unguwar bayan sakatariya ta samu wannan amin to to to malam abubakar ka fasa shi kamar yusuf isa unguwar tike takbir amin amin a waye wannan usman usman lawan unguwar tera